না أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد ci gaba da duk lokacin da mutum ya aikata wani aikin alkhairi a duk lokacin da bawa ya ji yana cikin bukatuwa da ma lokacin da baya bukatuwa zuwa ga wani abu da yake gani a zahiri yana cikin tsananin bukatuwa zuwa gare shi to irin wannan lokacin ma ana so bawa ya ainihin addu'a wa makan haka nan guri ba a keɓance ainihin wani guri da za a ce sai ka je wurin da in ka roƙi Allah za a karɓa ba ويشرع لمسلم أن يدعو ربه بكل شيء هكذا أن شرعت مسلمية رسوبا جدنسا بكل شيء بقوة إلى الأمر ما لم يكن إثما ما تكرباب أيهم ينبي كوشا وقولي في أجل ومن أبدا زي من الله مدرك السجد ومع النبي صلى الله عليه وسلم يا فلاح حديث yake cewa za a amsa wa ɗayan ku addu'a da in yayi matukar bai roƙi Allah madaukakin sarki yanke zumunta ko kuma ya roƙi Allah madaukakin sarki da zunubi ko laifi ba ko sabo ba. ومن الأدعية التي يستحق لمسلم للمسلم الإكثار منها yana daga cikin addu'o'i da ake so musulmi ya yawaita maimaita su ya yawaita yin su shi ne abu addu'a ta farko su'alun bayin islam bawa ya kasance na roƙon Allah madaukakin sarki islam a karatunmu na baya mun karanta wannan addu'ar a lokacin da muke karatu a cikin babin da ya yi magana a kan islam وقد كان عمر بن الخطاب يقول sahabin annabi Umar dan Khattabi Allah madaukakin sarki ya yarda da shi yana cewa ni du'a yi a cikin addu'a ta da yake yawan yi Allahumma ja'al 'amali salihan waj'alhu li wajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi shay'a ya kasance yana yawan yin wannan addu'a wanda Imam Ahmad ya rawaito shi a cikin az-Zuhd Ibn Umar ya kasance na yawan zaman ne ta wannan addu'a. Domin duk aikin da babu ikhlasi a ciki, mutum ya yi aikin banza kuma ba zai samu sakamakon wannan aikin jini ba. Allahumma ja'al amali salihan Allah ina roƙonka ka sanya ayyukana su zamanto nagartattu wa ja'alhu li wajhika khalisan ka sanya min ikhlasi a cikin aikina ya Allah wala taj'al li ahadin fihi shay'a kada ka sanya wani ya zama yana da wani kaso ko wani rabo a cikin aiki dan adam ne shi ko aljani ko shaidan duk wani wanda zan yi aiki dan na burge shi duk wani wanda zan aikata wani aiki har ya samu wani rabon jin daɗi a ciki hali aikin naka ne na neman yardar ka ne Allah kar ka bashi dama kar ka bashi rabo a cikin wani aiki addu'a na biyu su'alul lahil hidayata wa sadat wajibi ne bawa ya kasance yana yawaita roƙon Allah madaukakin sarki shiriya wa shari'a da kuma tabbata da daidaita a kan shiriya domin shi ne idan bawa ya samu ya samu daidaito ya samu shiriya zai haɗu da Allah madaukakin sarki lami lafiya ba zai samu zaniya ko zarmiya ko karkata ya zama ya rayu akan aikin alkhairi sai ƙarshen rayuwarsa ya zamanto ya sauka a kan wurin tafarki din ba wajibi ne bawa yawaita roƙon Allah madaukakin sarki shiriya da kuma daidaita قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب النبي صلى الله عليه وسلم الله ثبت عليه يا قضى علي بن ابي طالب رضي الله عنه قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق وسدد سداد السعد رواه مسلم وانا حديثي الامام مسلم يقتدي كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل أولا للتابع الإمام مسلم يبتدى هنا الحديث الذي يتسوى وعلي بن أبي طالب أنت ثم صحابي الذي يتسوى تقول كثير اللهم اهدني وسددني ya Allah ka shiryar da ni kuma ka ainihin ba ni asada ka ainihin ba ni tsayuwa a kan shiryar da daidaito a kansa na ainihin yi riko da wannan hanya ta gaskiya mai riko da shiryar da ka ba ni kada wani abu ya zo ya karkatar da ni ya tafiyar da ni akan wannan hanya da ka ɗaura ni da shiryar da ka ba ni واذكر بالهدى هدايتك الطريق sannan ya Allah da ainihin suna da ni a cikin shirya ta shiryar da ni hanya wacce take daidaitacciya hanya wacce take miƙaƙƙiya wacce dadi sannan ka bani asada wato daidaito sada da sahani irin yadda ainihin wanda ya harba ko ya jefa wato mashi ko ya harba kibiya yake fatan ya dace da abin da yake farmaki ya Allah ka bani shiriya irin wannan shiriya ne kaga wannan addu'a ne da mutum ya rike shi yana yawan maimaita shi ana fatan ya samu shiriya a cikin dukkan lamuransa ya samu tsayuwa a kan addininsa sannan ya samu biyan bukata a cikin dukkan lamuransa na duniya da lahira قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد الثاني الدعاء جوف إتتي الدعاء بالعلم النافع باوا يويتا ورقم الله مدوك تلتكي الله يباشي إلمي لأنفاني إلمي لأنفاني والعمل الصالح دكما أيكي نجرتكي الله يقولي مسا يوم أيوكا نجرجري أيوكا دا الله زي صوفي يرددتو قال الله سبحانه فالله سبحانه أمر نبيه أن يسأله الزيادة من العلم ومن الله أمر بكلسك يا روحي ومن الله أمر بكلسك سأل نبيه فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه للي الله أمر بكلسك يا أمر سأل نبيك أن يسأله الزيادة من العلم da cewa ya nemi yi masa tari a ilimi. Annabin Allah ya roƙi Allah, Allah ya umarci annabi ya ainihin roƙe shi ƙari a cikin ilimi. Wa qala Allah madaukakin sarki yake faɗa a cikin Alƙur'ani wa qur rabbi zidni ilma. Allah ya ce wa annabi ka ce ya Allah ka tare ni a ilimi. Da wannan ake so bawa ya yawan roƙon Allah madaukakin sarki ilimi. musamman iyaye su nace su dace wajen roƙa wa ‘ya'yansu samun ilimi mai ainihin albarka mai amfani. Annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ma ya kasance yana roƙon Allah madaukakin sarki a ilman nafi'an. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ya Allah ina roƙonka ka bani ilimi mai amfani. Iyaye mu dage kwarai wajen naci da yin addu'a a wajen wato lamarin ‘ya'yanmu a kan abin da ya shafi ilimi sannan da yaran sun fara wayo ɗaura su a kan addu'o'i da za su ke yi na neman dacewa da samun ilimi a wurin Allah madaukakin sarki. Wani abu ba wai tsantsar iyawar ka bane ba wai tsantsar basirar ka bane akwai dacewa da tauhidi a wurin Allah madaukakin sarki. Musamman lamarin yara shi bawa ya nace ya mai da hankalinsa wajen yawaita roƙon Allah madaukakin sarki ya fahimtar da ‘ya'yansa abin da ake koya musu na ilimi. Domin suna shekarun yarinta dacewar Allah ne za ta sa ainihin hau wannan tafarki da turba na ilimi. Abin da aka koya wa wasu ba su gane ba, albarkacin addu'a da naci da za ka yi wajen addu'a da kuma ɗaura su a layin fahimta sai ga Allah madaukakin sarki ya fahimtar da su ya sa sun gane abin da ake nema su ainihin gane addu'a ta gaba a wannan babi shine addu'a bi khairin duniya wal akhirah bawa ya dage in zai addu'a yana roƙon Allah madaukakin sarki ya ba shi alkhairan duniya da na lahira qala anas anas bin malik ya yake faɗa Allah madaukakin sarki ya yarda da shi kana aktsaru du'a'in nabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance mafi yawan addu'ar da annabi yake yawaita yi addu'ar da annabi yake yawaita maimaitawa ita ce Allahumma ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار wannan addu'a da sanin kowa a cikin ya haddace ta kowa ya iya ta amma kuma ana wato ka iya cewa kamar ana tankanta lamarin addu'a ana rena ta sai ga mutum ya zauna zai addu'a ya can ya can ya can ya ta kakalowa ranar kuma a wasu guraren bai san ma me yake faɗa ba alhali annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan addu'a da kake ganin ta layi guda ita ce addu'a da ya fi yawaita maimaitawa kamar yadda wannan sahabi hadirin da Anas bin Malik yake faɗa annabi yana cewa Allahumma rabbana atina fid dunya hasana ya Allah ubangiji na ka ba mu ko ubangiji mu ka ba mu mai kyau a duniya wa fil akhirati hasana ka ba mu mai kyau a lahira wa qina azaban nar ka tsare mu daga azabar wuta hadisi ne muttafaqun alayhi da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito Sufyan al-Thawri ya kasance yana bayani akan tafsirin hasana yake cewa alhasana fi duniya in aka ce alhasana a duniya shine Allah madaukakin sarki ya baka lafiya Allah ya baka afayyi wato daɗaɗen abubuwa ta hanyar ya zamanto kana da lafiya a jikinka ya hore ma hanyoyin alkhairi sannan a rizku Allah madaukakin sarki ya ba ta arziki da biyamu sauri ya ce irin abubuwa guda uku ne alhasana a duniya Allah ya baka lafiya sannan ya baka abin da lafiya za ta ci sannan Allah madaukakin sarki ya ainihin yassare maka hanyoyin alkhairi sannan ya ce alhasana a lahira shine Allah madaukakin sarki ya baka aljanna ya tsare ka daga azabar wuta idan aka yi wa bawa wannan me sauran da yake nema a duniya rayuwarka ta yi kyau ka samu daɗi ka samu lafiya a jikinka babu abin da ka nema ka rasa Allah ya shiryar maka da yayanka ya ɗaura maka su a turba na gari sannan ka mutu Allah madaukakin sarki ya sanya ka a lahira an gama maka alhasana an tattara maka Sa'ad bin Abi Waqqas sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallam a ranar yakin Uhud yakin da aka yi shekara ta uku bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam sa'ad bin abi waqas ya je ya makale a wani lungu sai yake addu'a yake cewa ya Allah ina roƙonka idan mun je haɗuwa da abokin gaba ka haɗa ni da mai tsananin ƙarfi shadidan ba'suhu wanda ya iya yaƙi sannan ka ba ni nasara a kansa, kuma ka ba ni iko na kada shi na ainihin kashe shi, sannan na ɗauki abin da yake salabahu abin da yake tattare da shi na ainihin abin da ya zo filin yaƙi da shi. Wanda kafin sun kasance a zamanin jahiliya ko ba a zamanin jahiliya ba sun kasance a lokacin da suke jahiliya in an je filin yaƙi suna ado su kwalliya su sa zinare a jikinsu su sa zinare a jikin takubbansu ainihin zo da ababen hawa na alfahari su sa kaya na birgewa na gani da bana sa'ad dan abi waqa da yayi tau da yayi addu'an nan sai yayi tawassuli da wannan addu'a rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar bayan ya yi tawassuli wato ya kudurta abin da yake nema sai ya rike wannan addu'ar kuma yake tawassuli ne je ta maimaita wannan addu'a ya ta maimaita ta lokacin da ainihin ranar Uhud ta kasance aka fara yaki Allah kuma ya cika masa burin ya haɗa shi da wanda ya roƙa Allah ya haɗa shi da mai tsananin ƙarfi sannan Allah ya ba shi galaba a kansa ya kashe shi kuma ya yanzu sadaka ko abin da yake tattare da shi wanda ya zo filin yaƙi wannan addu'a wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen wani sahabi ba shi da lafiya ya shiga hali mai tsananin da kunci da ainihin dai bai tsammani a cikin lamarin wannan rayuwa har ya kasance yana roƙon Allah madaukakin sarki yana cewa ya Allah duk abin da ka kasance za ka yi mun azaba da shi a lahira ya Allah ka gaggauto min da shi a nan duniya na ainihin exhaustive azabar lahira sai a duniya ya zama da zai lahira babu ne babu sauran azaba da za a kama ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai mas'a ina ma dai kana cewa kana addu'a kana cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ka daina wannan addu'a ta cikin ki dawo mun sai ka bi shawarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi ya dawo yana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar sai kuma gashi nan a riwayar hadisin ko a riwayar asarin aka rawaito cewa ya samu lafiya ya warke ya ci gaba da mu'amalolinsa saboda me albarkar wannan addu'a alqur'ani Allah madaukakin sarki ya ba mu labari ya kuma gaya mana dangane da lamarin aikin hajji cewa idan mutane sun gama ibadodinsu su bi kufa wajen yin addu'a Allah ya ce fa idza qadaytum manasikakum فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق الله يقول كوكا جمع أيهم أيك أي أحدك كوكا كيفي فرني كوكا يقوم يقوم كوكا جمع فاذكروا الله كذكركم آباءكم تقولوا كوكا وجمع الدعاء kamar yadda kuke ambaton iyayenku a jahiliya ku zo ku yi ta alfahari su ne wane ɗan wane ɗan wane ɗan wane ɗan wane balarabe zai iya rike maka wato tarihin kakansa na hamsin na ɗari ya jero su a kafa tare da ya mata ba suna alfahari da haka to shi ne Allah madaukakin sarki ya ce idan kuka gama aikin hajji a jahiliya irin aikin hajjin ku na jahiliya iyayenku suke ambato to yanzu ba haka za ku yi ba kuna ambatan Allah kamar yadda kuke ambatan iyayen aw ashadda dhikra ko ma sama da yadda kuke ambatan iyayen ku kuma ku ta addu'a Allah zai yi fa minan nas cikin mutane man yaqulu rabbana atina fid dunya akwai wanda yake cewa ya Allah ka ba mu mai kyau a duniya wa ma lahu fil akhirati min khalaq amma irin wannan wanda zai je ya ta roƙon duniya ya ta roƙon duniya Allah ya ce wannan ba shi da wani rabo a lahira iya abin da ya roƙa duniya ne ita kuma muna bayar da ita ne ga wanda muka ga dama ka iya yiwa ya samu ka iya yiwa ya rasa sai Allah ya ce wa minhum amma cikin mutane man ya kono akwai masu cewa rabbana atina fid dunya hasana ya Allah ka ba mu mai kyau a duniya wa fil akhirati hasana ka ba mu mai kyau a lahira wa kina azaban nar ka tsare mu daga azabar wuta wannan addu'ar yan uwa mu rike ta da kyau mu tayinta in ka zauna za ka yi addu'a kana da bukata kana da wannan addu'a kai kai kai kai kai kai kar ka gaji kar ka koka ita kadai wannan addu'a ta ishe ka duk bukatun ka biya maka muttafaqun alayhi wannan hadisi na الإمام البخاري الإمام مسلم كتبته وغير ذلك من الأدعية النبوية الجامعة دوت وعنا لكتكين أدعوه وعند سكة دور الغلم النبي صلى الله عليه وسلم وعند سكة وعطو سنتكر أبو بوا ما سيوا ما لم يقع مغنى أكن الدعاء يملك مزيد إجاء مغنى أكن صدقة مريد ينفر أمنا malam ya tsara littafin hakikanin tsarawa wanda idan muka ji su sannan muka yi aiki a bisa yadda malam ya zara littafin zamu na samu wato alkhairi zamu na samu biyan bukata a cikin lamuran mu bayan malam ya yi mana magana akan dogaro ga Allah da maganganun da ya mana a baya da tawakkali da sauransu Allah malam sai ya zo ya yi mana magana akan addu'a bayan bawa ya dogara ga Allah ya san mahimmancin dogaro da Allah yana kyautata da towa Allah cikin dukkan lamuransa yana samun raja'i da mata na samun alkhairi a wurin Allah madaukakin sarki sai ya zo da kuma wajen addu'a bayan bawa ya yi addu'a kuma sai aka zo mana da magana akan sadaka wacce da wannan sadaka bawa zai yi tawassuli Allah madaukakin sarki ya ainihin karɓa masa abin da ya yi na addu'a kamar yadda al'imamu ibn al-qayyim al-jawziya yake faɗa a cikin ko yake magana a cikin littafin al-jawab wa dawa yana nuna alaƙar wato bawa yayin sadaka da karɓuwar addu'arsa yake istinbati da ayoyin alqur'ani da Allah madaukakin sarki yake cewa ta tajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun bayan Allah sun kasance suna nesan tafiya ɓansu gabar almabadi wato shimfiɗinsu suna tashi da daddare da da'una rabbahum khawfan wa tama'an suna roƙon ubangijinsu suna masu tsoron azabarsa suna masu kwaɗayin rahamarsa wannan aikinsu da daddare ke sun kwana suna wannan aikin da garin Allah maɗaukacin sarki ya waye kuma sai suke bayarwa daga abin da Allah madaukakin sarki ya ba su suke sadaka suke kyauta malam ya ce wannan yana nuna alaƙa da ke tsakanin ibadar addu'a da kuma sadaka da wannan ya ce idan bawa ya yi ibada da daddare ya roƙi Allah buƙatunsa na alkhairi da daddare ya nemi Allah ya tsare shi daga wata damuwa daga cikin damuwoyi da daddare wannan bawan ya kasance yana kokarin da safe yana yin sadaka ko mun karanta sadaka domin ita sadakar ita za ta cicciɓa aikin alkhairinsa ta taimaka masa ta cicciɓa addu'arsa ta kai zuwa wurin Allah madaukakin sarki domin mai ya biya ya fara ne wani wata damuwa da yake cikin zuciyarsa ya ƙara istinbati ya kafa dalili da wata ayar ne a cikin alƙur'ani da Allah madaukakin sarki yake magana shi ma akan sallar dare cewa suna sallah da daddare in garin Allah madaukakin sarki ya waye sannan suna ba da sadaka cikin abin da Allah madaukakin sarki ya ainihin ba su kenan akwai alhaka tsakanin ibada ta addu'a ibada ta sadaka shi ne malam ya ce fadlu sadaka falalar yin sadaka fassara Allah khalqahu ila nabiyyin musallim Allah da ya halice mu sai ya raba mu zuwa ga mawadata da kuma mabukata gaba biyu ne akwai gabar ko aji biyu ne akwai ajin mabukata akwai ajin mawadata idan ba ka ajin mawadata kana ajin matalauta in ba ka ajin matalauta kana ba wani tsakiya duk wanda yake samun gwargwadon bukatar da za ta hana shi zuwa nema da za ta hana shi kaskantar da kai da wani dan a sa a biya masa bukatunsa ko wani abu da ya sauka gare shi wani yana cikin ajin mawadata ba sai ka tara kuɗi irin na alaji wani ba duk wanda bukatunsa suka fi karfinsa garin Allah ya waye ya rasa yadda zai yi abin da ya yanka za su karya da shi babu sai ya bubbuga nan can ya samu ko bai samu ba har ya kai da yana tunanin wa zai kira wa zai yi wa tel dan a taimake shi wanda yana asin matsayata ko matalauta shi ne malamin Allah ya raba bayansa zuwa ga mawadata da kuma mabukata ولا تتم مصالحهم إلا بسد خلة المني ماذا يتي سنم مصلحهم na bukatun rayuwar bayi ba zai cika ba illa bi saddi hallakin sabil sai an toshe kafa ta bukatar mai bukata a lokacin ne rayuwa za ta tafi daidai za a samu balance su mawadatan da Allah ya sani arziki a hannunsu sai sun yi amfani da wannan arzikin sun toshe kofa ta bukatar mawadatan ta hanyar ɗaukar kuɗi su ba shi kai tsaye ko kuma ta hanyar samar masa aikin da zai ke kawo masa abin da bukatar sa za ta ci tun da haka ne kuwa fa auzaba fi kulli amwalin aqiya sai Allah ya wajabta a cikin abin da ya saura na dukiyar mawadata bayan bukatar su da duk abin da suke nema abin da ya saura a cikin dukiyarsu sai Allah ya sanya wajibi akan masu buka masu masu wadata ma yusaddu bihi awad al-fuqara abinda za a toshe ainihin talauci da rashi na mabukata a cikin dukiyarsu bayan sun biya bukatar su sun sauke nauyin da yake kansu na iyalansu da iyayensu abin da yake kan dukiyarsu shine toshe bukata da talauci da rashin mabukata kaga kenan dukiya da Allah madaukakin sarki ya bar ya bai wa masu kuɗi a hannun ba wai ya ba su kai ɗai ba ne don su ci su sha makwabtan su kwana da yau ya ba su ne da kuma na makwabtan nasu da ba su aiki ne Allah ya kai wato dukiyar mimma ja'alakum mustakhlifin fi dukiyar cikin dukiyar da muka sanya ku zamanto masu gadi gadi Allah madaukakin sarki ya ba mu in Allah ya ba ka kuɗi a hannunka kai kar ka ji a ranka cewa lokacin naka kai ne kai kadai duk wayanda suke kewaye da kai na jini na dangi makwabta da ba su da shi suna da haƙƙi a kanka cikin wani lokaci kuma Allah zai tambaye ka idan wanda yake kusa da kai ta wannan bangarori da muka ambata ya kwana cikin bukata da za ka iya rai wato toshe masa wannan bukatar ko baka toshe masa ba shi kenan kamar yadda talauci yake jarabawa ga wanda Allah ya jarabce shi da talauci haka shi ma ko ita ma wadata take jarabawa ga wanda Allah ya jarabce shi da dukiya wal mu'min sahi mu'mini mai karamci mai kyauta wanda hannunsa yake take qaribun min Allah kusa yake da Allah madaukakin sarki wa min khalqihi kusa yake da halittar Allah madaukakin sarki halittar Allah da Allah ya halitta wa min ahlihi ko kusa yake da iyalansa qaribun min al-jannati kusa yake da aljanna ba'idun 'anil nari kuma nesa yake da wuta wanda yake da kyauta wanda yake yawan bayarwa sai ka ji ana ce masa ne aljanna mai masoya da yawa don me don kyautarta duk wanda ya kai bukatar da zuwa gare shi in bai biya da rubi ta ɗari ba zai biya masa gwargwadon abin da zai rage farin ciki a kanka malam yace wal bakhilu amma ka ga shi marowaci wanda shi abin da yake da shi ne ya dame shi iya da shi sai familinsa wani ma iyalan naka ba ta cin gajiyar abin da yake da shi sai ya je kasuwa kasuwa zai sa a kawo masa cinyar kaza ya ci sha lemo ya yi gyaɗa iyalansa kuma ya basu cikin wahala da yunwa shi zai ɗinka tufafi mai kyau ya sa ya fita harkokinsa amma iyalansa ya basu cikin tsimma da dauda da ƙazanta kuɗin sabulu zai badawa kuma ya hana ta aiki da za ta yi don ta biya bukatar duk wanda ya je mace baya ɗaukar ɗawainiyarta da ko ba shi da ikon da zai hana ta ta je ta nemo abin da za ta biya bukatar in shari'a ce ce mata ta zauna ta mutu a cikin gida da yunwa abin da ya zo a shari'a abin da ya fi dacewa shi ne mutum ya ɗauki nauyin iyalin in ya kasa kuma ba shi da iko da zai hana ta ta tafi ta kuma da yake marwaci ba'idun min khalqihi ne ta yake daga halittun Allah madaukakin sarki ba ta sun tsane بعيد من الجنة كما يعني تنتكلت عن الجنة قريب من النار كما كنت يجي دولا domin wani ruwan da yake za ta sabbaba masa shiga wuta za ta sa mutane su tsane shi su wace shi mutane da suka wace shi Allah mai da sarki zai wace shi ko da ya mutu da kudin sun dai basu masa rana ba kuma ba za su samar masa farin ciki ba ranar da zai haɗu da Allah mai da sarki فجود الرجل يحببه إلى أبدانه ما يتي كاد كيوتر متن إن متن بكيوتاني كيوتتا za zai sa ya zama su abin kauna ila abu dadi zuwa ga abokanan gaba idan da bai bai ka bai da kuma adawa aw kanahu waliyul hamid sanadiyar kyauta da bayarwa sai ya zama wacce tsakaninka da shi akwai gaba sai ku zama su kamar wato sai ya zama kamar mazubancin ka mai kaunar sai wannan kyautar ta gusar da ke da ke tsakaninka to shi ne ma da ce ka ga mai kyauta mutum mai kyauta kyautarsa tana sawa ya zamanto abokanan gaba su fito shi wa bukhluhu rowar marowaci kuma yubakhibuhu ila auladi yana sawa ƴaƴansa da ya fama su ne su ji ba ta san ya kaji ƴaƴa sun tsama ubansu dan ne duk rowa da yake musu ga bukata suna da ita sun san ubansu yana da shi amma sai hana su ƙarshen kiyayya ita ce za ta sa ‘ya'yanka a kai matsayin da suna fatan ka faɗi ka mutu ka ba da ka mutu ma don su kanya domin ba ka masa abin da ya dace cikin dukiyar ba yadda za a yi uba yana kyautata a hannunsa yana ɗaukar ɗawainiyar yana biya musu bukatunsu sannan wa'annan ‘ya'yan su fatan ubangiji mutu don me bukatar da kuɗin zai biya musu ko da ka mutu yanzu kana rayuwa kana mutu saboda haka yanzu sun fi ƙaunar su ci gaba da rayuwa ne amma daga lokacin da ka fi son kuɗinka a kan ka fi fifita kuɗinka a kan bukatun to daga lokacin su ma za su fi fifita mutuwarka a kan rayuwa nuna lokaci yana nuna mun lokaci ya yi kuma karatun da zan saura sai mu tashi a wa habbul khalqi ila Allah mafi soyuwar bawa ko halitta a gurin Allah ko saboda haka ‘yan uwa mu yi ƙoƙari kada mu bari kuɗaɗen mu ko dukiyoyin su ko da mara ido mu yi ƙoƙari mu aikata aikin alkhairi cikin abin da Allah madaukakin sarki ya ba mu musamman a wannan rayuwa wacce take takaitacciya domin abin da ka ci kashin sa za ka yi abin da kai kyauta da shi kai sadaka da shi ne zai amfani ka ka je gaban Allah madaukakin sarki ba ka da komai a cikin zuciyarka sai abin da ka sa ta ainihin kashinsa a kashi kai kashinsa ka sa ya mutu wanda iya abin da kai amfani da shi shi ne ka tumori ya amma wanda zai amfani ka gaban Allah shi ne wanda kai wani alkhairi saboda kar mu daina alkhairi yi kokari muna sadaka da dai abin da Allah ya ba mu wannan sadakokin su ne za su na taimakawa wajen samun biyan bukatun al'umma Allah ya samu da biya mana bukatun mu kai ga alƙur'ani duniya lafiya marasa lafiya gida da asibiti Allah ya ba su lafiya sai dan uwa Malam Abdullahi Aliyu wanda shi ne artist na gabatar da tahajjudi a wannan masallaci an ban manta ba sai shi ne imamin farko da ya fara tahajjudi a wannan masallaci wanda bayan shi muka yi bayan shi da Malam Hussein shi ne imamai da suka fara gabatar da tahajjudi a wannan masallaci yana kwance a asibiti ba shi da lafiya ya samu jarabawa ta ciwo a kafarsa yi kokari da Allah mu sanya shi a cikin addu'o'i mu na musamman Allah mu dauke sarki ya yi mata yi addu'o'i mun yi karatun alqur'ani mun sadaka mun aiki alkhairi cikin tawassuli da zamu sanya shi a cikin Allah madaukakin sarki ya yi masa wannan jini da sauran yan uwa da ba su da lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ba su lafiya Allah madaukakin sarki ba su lafiya wannan ciwo Allah ya yi mata Allah ya sa maka fara gare shi ta uwa da suka riga mu gidan gaskiya cikin iyaye cikin yaya cikin abokai cikin kai Allah madaukakin sarki ya gafarta musu idan ta mutar Allah ya sa mu da يجعل كلامنا بخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله